الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس uku ga watan rabi'un sani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 25 da watan tara shekara ta 2025 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba za mu fara da fiƙihu a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya a darasinmu na 21 muna nan cikin shafi na 45 to idan ba manta ba muna bayani akan abin da ya shafi taimama bayan an yi bayani akan alwala aka yi bayani akan wanka to sai aka kawo taimama nuni kan cewa ita taimama kamar badali ce wato musanya ce akan su waɗancan abubuwa guda biyu na alwala da wanka a lokacin da ya zamo wankan bai samu ba ko dai saboda rashin ruwa ko wani uzuri na shari'a ko kuma alwalaɗin ba ta samu ba to shine sai aka ce za a yi taimama to za mu tashi inda mala yake cewa wala yu'idu bi khilafil janazati idza lam tata'ayyan wa fardil juma'ati walau khashiya fawatahu to yana bayani can da yace walis sahihi al hadiri li salati al janazati idza ta'ayyanat to haka wanda yake zaune lafiyayye yana zaune gida ba matafiyi ba to zai iya yin taimama ya yi sallah idan dalilin taimaman ya samu ko da sallar janaza ce matukar ta zamo fardu ainin a kansa shine ta yadda ba wanda ya cancanta ya bayar da sallah ɗin in ba shi ba in ma dai kila babu musulmai a wurin ko kuma babu wanda zai iya sallah ɗin to sai shi to kaga anan ta zama fardu ainin eh to haka sauran salloli su ma na wato guda biyar na farilla in ban da sallar juma'a to ita kan koda ya ji tsoron cewa lokacinta wato za a kammala ta lokacinta ya fita to ba zai yi ta da taimama ba to shine yake magana a nan bayan ya yi sallah ɗin to daga baya ba za a ce kuma ya sake wannan sallah ɗin ba waccan da shari'a ta ce ya yi kila a zahar ya yi da taimama ko la'asar ko magariba ko sallar isha ko sallar asuba to ba za a ce ya sake ba eh sallolin da dai aka yadda ya yi da taimama ɗin to daga baya ko da ya samu ruwa ba za a ce ya yi alwallah ya sake wannan sallar ba sai ce amma bi khilafil janaza sabanin sallar janaza izalamta ta ayyan in ya zan ita ma ya yi ta ne ba tare da ta zama fardu aini a kansa ba sai ya taimama ya yi ta an gane to daga baya in ya samu ruwa ya alwala to zai sake wannan sallah din eh suka ce sai ya je ga kabarin ya abin nan ya yi sallah eh amma kuma in ta'ayyanat alaihi sai ya taimama yayi to shi ma daga baya ko ya samu ruwa ba sai ya sake ba wa fardul juma'a haka ba a yadda ya sallaci sallan juma'a da taimama ba walau khashiya fawatahu ko da ya ji tsoron fitan kubucewan lokacin sallan juma'a ɗin ya zo liman yana batun ya tabbata ya tayar da sallan abin nan juma'a to ko babu ruwa tare da shi to ba zai ce ya yi mi ya taimama ya bi liman ba sai dai ya haƙura a ƙara jima'an nan ba da shi ba ya je zuwa neman ruwa in ya samu ya yi alwala in wanka ne ya yi wanka sai ya yi sallan azahar dalili suka ce saboda ita jima'a tana da badali ma'ana tana da madadinta shine azahar yau tun da koda ta kubuce masa akwai abin da zai iya a madadinta shine azahar to ba a yadda ya yi ta da taimama ba abin da suka faɗa kenan e ko da ko lokacin zai fita wasa irin nawafili haka ba a yadda lafiyayye wannan duka ana magana akan as-sahih al-hadir e banda al-marid banda al-musafir su kan duk salloli gaba ɗaya an faɗa a baya cewa za su iya yin su da mi da taimama in an samu dalili to ana magana ne akan as-sahih to wasa irin nawafili haka ba a yadda ya yi sauran na filfilu ba da taimama eh shi lafiyayyen nan kenan yadda ba a yadda ya sallaci sallan juma'a da taimama ba haka su ma sauran ragowar yawo saboda mi ba farilla ba ne ba farilla ba ne suna ne ha na filfilu ɗin nan waɗanda sun shafi sunnoni ne wa mustahabbatiha ko kuma waɗanda suke mustahabbai ne wanda zai yi magana akan in an zo bayanin sallah sallolin da aka sunnanta a yi da waɗanda aka so a yi to duka kowace irin sallah in dai ba farilla ba ce to ba a yadda lafiyayye ya taimama ya yi ta ba saboda dama ba a wajabta masa ba in yana da bukata sai ya bari sai ya samu cikakken tsalki na ruwa sai ya mi sai ya yi ta waya tulu tayammumu mala ya ce taimama tana lalacewa bima ya tulu bihil wudu'u da abin da alwala ke lalacewa saboda shi a baya mun yi bayani akan nawaqidul wudu ko to waɗannan abubuwa da aka ambata kowanne daga cikinsu shi ma yana ɓata mi taimama to kaga kenan tun da ambace su a babin alwala ba sai an sake maimaita su a nan da yake bayani akan taimama ba akwai ma ƙari akan alwala wa bi wujudil ma'i amma qabla salati haka idan ya samu ruwa bayan ya yi taimama amma bai riga ya yi sallah ba ya yi taimama yana batun ya yi sallah bai fara ba sai ga ruwa ya zo to samun ruwan ya walwale taimama ɗin ya walwale wasa taimama eh sai istithna'i ya ce illa an ya shafa watal wakati bista imalihi sai dai in ya ji tsoron cewa kai ruwan nan in na ce in tsaya in yi amfani da su in gama to ko da zan gama kuma lokacin sallan ya fita to anan saboda alfarman lokaci sai malamai suka ce mi a haƙura da ruwan hawayo ya yi sallarsa kawai da taimama amma in ya zan zai iya amfani da ruwan ya gama kuma lokacin sallah bai fita ba ko da na raka'a ɗaya ne to ba yadda ya yi sallah da taimaman ba sai dai ya yi amfani da ruwan in wanka ne ya je ya wanka in kuma alwala ne ya je mi ya yi alwallarsa wa izara alma'a idan ya ga ruwa wa huwa fi salati kuma shi yana tsakiyar sallah lam tabtul salatuhu sallar shi bata lalace ba wancan ana magana kamin ya fara sallah nan kuma ya riga ya shiga cikin sallah ko da ko a ce ko da takabiratul ihram yayi to ai ya shiga sallah sai wani ya kawo mai sadakan ruwa to sallar shi bata ɓaci ba kenan zai mi zai ci gaba eh kuma in ya gama ba sai ya sake ba ba sai ya sake ba to sai bayani akan abin da ake taimama da shi wayutayammamu ko wayatayammamu wayatayammamu zai yi taimama bis-sa'idi at-tayyibi da ƙasa wadda take mai tsalki da ita ake taimama eh kaga cewar sa bis-sa'id duk abin da bai shahi as-sa'id ba ba a taimama da shi idan aka ce as-sa'id shine duk abin da yake bisa doron ƙasa kuma haɗe da ƙasan ba ana iya raba shi da ƙasa ba an gane in yanzu ana iya raba shi da ƙasa to wannan kaga baya cikin ƙasa yawwa kamar ciyawa ka kana iya cire ta in ka cire ta ka raba ta ne da ƙasa yawwa to duk abin da haɗe yake yana bisa doron ƙasa kuma ba za ka iya rarrabe shi ba a ce wannan ƙasa ne wannan wani abu ne to shi ake kira da as-sa'i na biyu kuma ya zamo a tsayib bi ma'ana a tsahir ya zamo mai tsalki ba na jasa ba in na jasa ne ba za a yi mi ba za a yi taimama da shi ba to shi ne sai fassara abin da yake nufi da as-sa'id tun da shi alkur'ani ya ambata fatayammamu sa'idan tayyiba sai ce wa huwa turabu idan mun ce as-sa'id muna nufin turda ƙasa ko turdaya duk ana faɗa da hausa ko wal hajar da kuma duwatsu tunda dutse shi ma ya shiga cikin as-sa'id saboda haɗe yake da ƙasa yawwa tare da ƙasan allah yake halittansa to kaga shi ma bi shi ma ƙasa ne shi ma ƙasa ne eh ko da an yi nakalinsa ko an ɗauke shi daga wurinsa an kai shi wani wuri to hawaye da yana nan ƙasa eh saboda asalin halittarsa daga mi yawa tare suke warramlu da yashi shi ma wajami'u ajaza'il ardu da dukkanin yankokin ƙasa duk abin da za a iya sa shi cikin jimillan ƙasa shi ke ya shiga ciki inda ya tsaye ban ne za ka iya ne inda ba shi daban ba ƙasa daban to za ka iya taimama da shi baƙan laka ce farar laka ce jan laka ce da sauransu ta yi za'ai ba ƙasa ba ne ba ƙasa ba ne ice ai ba ƙasa ba ne ga shi ka faɗi suna ne an gane to sai ce ma damat kuma sharaɗin yin taimama a kan ita ƙasan nan ko abubuwan nan da aka ambata to akwai fa sharaɗi ma'ana ko da ka samu ƙasan kuma tana nan tsayyiban to sai ce ma damat ala hayatiha in dai tana nan kan siffarta wadda Allah ya halicce ta a kanta ba a canza ta ba wani dalili bai sa an canza ta ba ma'ana yadda take tana nan lam tughayyiruha sana'atu adamin wanda wani aiki na dan adam bai canza ta ba bai dabakhi kamar da huwa za a ga inda ake murhu haka irin na gargajiya tun aka ja lokaci sai ka ga wurin ya canza ƙasan ta dahe ta koma wani abin daban yawa to a wannan yanayi irin wannan wuri ba a taimama da shi ƙasa ne amma kuma yami kuma canjin daga hannun ɗan adam ne inda canjin daga allah ne to ba komai idan canjin ya samo ne daga Allah ba komai kamar da ƙasar an san ta fara ce amma yau da gobe sai an kaga ƙaddara Allah ta canza ta koma baka koja to wannan kaga aiki a Allah ne na'am hawo yanzu yana nan cikin mi yana nan cikin ƙasa amma in ya zan dan adam ga yadda ƙasan yake amma sai ya zo yana ta wani hidima na dahuwa sai ya zamo dahuwan ya sa ƙasan ya canza Mm, ko gashin biredi da makamantansu eh to wannan ba za a yi taimama a kansa ba wani hawihi ko abin da ya kama da dahuwa Mm, shine kamar ƙunar dutse na wanda ake siminti da shi yawwa to asalin shi dutsen in ka ciro shi daga cikin ƙasa za ka iya taimama da shi an gane amma in aka ƙona shi wanda sai an ƙona shi zai ba da wannan sanadarin na siminti ɗin da ake bukata yawwa to idan aka ƙona shi to yanzu ya fita daga me siffarsa ta asali hai'arsa ta asali saboda haka yanzu ba za a yi taimama da shi ba saboda in yana yadda yake to ba zai ba da sanadarin da ake bukata na siminti ba an gane amma aka kona shi kuma sai kaga ya bayar to yanzu kaga kenan aikin dan adam ya mi ya canza shi amma ha dukkanin abubuwan nan da aka ambata na atturabu da arramlu da alhajar da sauran waɗanda ya ce ɓangarori ne na ƙasa to turabu afdal Eh, a samu turɗa a yi taimama da ita shi ya fi ya fi ka nemi yashi ya fi ka nemi dutse Eh, duk da su maɗin za ka iya yi, amma dai turɗa afdalu saboda ta fi ansa sunan shi a sa'id ɗin da aka ambata min gairihi daga waninsa wanda aka ambata a baya wala ya tayammamu mai taimama ba zai yi taimama ba ala shay'in nafisin akan wani abu wanda yake mai daraja sai ya fassara mai daraja ɗaya ce ka zahabi kamar zinari eh duk da asalinsa ƙasa ne to amma shi an ware shi zinari ƙasa ne saboda dutse ne to ba za a yi taimama a kansa ba an gane yauwa saboda yana da darajar da ba za a yi wannan abin da shi ba eh saboda duk wani abu da dan adam yake bukata na rayuwar duniya to karkashin zinari yake yinsa azhab wal fidda su ne asalin kuɗi duk wani abu ba wanda ba su bato ba ba kuɗi bane kima ne na kuɗi amma ana magana kuɗi to zinari da azurfa eh amma naira riyal dala da sauransu saifa waɗannan duka ba kuɗi bane eh kima kuɗi ne saboda su waɗancan yanzu babu su an gane babu su to saboda ƙarancinsu ya yawa saboda yawan mutane sun riga sun yawa to sai allah ya musanya mu mutane da tunanin cewa a ƙirƙiro wani abu wanda zai tsaya madadin madadin kuɗi Eh, wasu sai kaga suna da kuɗinsu takardu ne wasu takardunsu ƙarfe ne an gane to dukkaninsu kima ne na shi zinari da me da azurfa yawwa shi yasa in kana karanta babukan zakka qur'ani kaga az-zahab wal fidda ya ambata wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata kaga su kawai qur'ani ya ambata a dangin kuɗi yawwa haka in ka zo layin hadisai to su ma zaka ga su annabi ya ambata haka in kana karanta littattafan fiqihu in ba na baya baya ba to za ka ga zinari da azurfa ɗin ake ambata e, daga baya ne da aka fara amfani da takardu ko ƙarfe a madadin ƙima tasu to shi ne su ma sai aka ba su hukuncin kuɗi e, ai shi ne masu tunanin cewa naira ba ta da zakka saboda wai asali ba ita allah ya ce a fitar da zakka daga gare ta ba e, daga can sun ka samu tunaninsu eh ta wannan tunane ne gurbatacce eh a to zinarin wa da zinarin yanzu ɗaiɗai ku ne ko ba haka ba to idan an ce duk wanda bai da zinari ko miliyan nawa ya mallaka ba zai ba da zakka ba tun da bai da zinari da azurfa to mutum nawa ne zai ba da zakka yanzu nan garin na an ce ana neman mai zinari sai an tsaya ana lalabe ko? to to kaga sai an tsaya ana wani da wani to Allah ya sa mu dace yawwa eh to kiyasi ne akai wa alaikum assalam eh eh sai su ba da zakatta in ta shekara a wannan kuskure tun da su suna da asalin to ai asalin za su bayar eh na kuɗi su ba da na kuɗi na azurfa shi ma su fitan masa da nashi saboda haka in za su ba da abinda za su bayar a ɓangaren zinarin to zinarin za su ba talakawa don shi Allah ya ce a bayar a ba zai yi ba saboda ba za su kimantu ba an gani yau saboda ai lalura ce tassa a tsaya ga kudin in babu waɗancan to kuma yanzu akwai su to tunda akwai su su za su bayar da tunda shi zinari kaga auna shi ake da sikeli ta kuma takarda ba a auna ta an gane yau to saboda haka ba za su haɗu ba eh ba za su haɗu ba ina batar an gane to saboda haka sai su bayar da na zinarin kuma sai su bayar da na kuɗi shine abin da yake wajibi a kansu eh duk shekara za su fitan musu da zakka wajibi ne dole ne yayi duk wanda ya mallaki abin da yake zinari ne kuma ya kai nisabi kuma ya shekara to zai je ya auna sai ya bayar da abin da ake bukata a ita yin sai ya ba da kibarta tun da haka ita ai musta'amala ce sabanin abin da kai tambaya ɗazu wanga shi ya rike ta ne a matsayin kuɗi ita kuma mace ta rike ta ne a matsayin mi ado kaga da bambanci to wancan da ya rike ta a matsayin kuɗi ita zai bayar saboda shi kuɗi ne a wurinsa ita kuma ga kayan ado ce tun da ka ce sarka ko yau eh sai ta ba da kiba duk shekara sai sun ba da zakka sai an tattara su an je an auna in sun kai nauyin da ake so na wazani shekara ta zagayo sai su fitar musu da zakka wannan wajibi ne ai zinari lalura ne kasan baka ya kiyaye lalura sato kaga karbi da shi ka gani ko da yanzu misali kaga namiji bai sa sarka to sai aka baka kyautarta ta zinari to in ta shekara sai ka fitan mata da zakka kaga dai baka amfanin komi da ita saboda musulunci ya haramta ma tunda kai ba mace hake ba ko to in ta shekara sai ka fitan mata da zakka in baka iya kuma kai sadaka da ita ko eh tunda matsayin kuɗi take daidai yake da baka biliyoyi ka ɓoye ka ki taɓa su shekaru tun da yanzu in za ka saida ta kuɗi za ka samu Allah ya samu dace to shine wal fiddati da azurfa ba a duk taimama a kansu wala wala ala libdin ko akan gashi wanda yake a tarshe irin masu saƙa haka saƙar tabarmi da saƙar sutura sai aka nemo gashi na suf na dabbobi sukan tattara shi haka yauwa to ko da an gan shi zube a bisa ƙasa ba za a yi taimama a samansa ba an gane yauwa allibdi shine duk abin da za a ɗora wani abu sashinsa a kan sashi da shi ake kira da allibdu an gane? yau amana yana nufin gashin dabbobi kamar masu ah, dukiyoyi na dabbobi haka yauwa to wannan gashin na tumaki wanda ana abubuwa da dama a kansa ana tabarma ana sutura da sauransu yauwa to in an cicciro shi aka zuba shi a ƙasa ba za a yi taimama a kansa ba Mm. Mm? fata ai ba ƙasa ba ce kaga fata ka ce eh kaga ai daga wani wuri aka ɗauko ta daga jikin dabba ko dabba ko ai ba ƙasa ba ce to kaga duk ba a taimama a kansu wala ala bisatin eh ko akan wato shimfiɗa wadda aka saƙa kenan da wancan gashin Eh, albisat shine shimfiɗu da suke yi na saƙa da gashin dabbobi a wancan zamanin Eh, to ita ma ba a taimama a kanta shi karan kansa gashin in yana zube ba za a yi taimama a kansa ba haka yan an saƙa shi ya koma tabarma ba za a yi mi ba za a yi taimama a kansa ba wala hasirin ko saƙaƙƙar tabarma wadda ake yi da ciyawa kamar tabarmar kaba ko gazari da sauransu to duk ba za a yi taimama a kansu ba ko roba Hmm? yawwa ko irin su kafet haka da sauransu duk ba a taimama a kansu shi ne ce wa in kana fi ha gubarun ko da akwai ƙura a kan wannan tabar to ba za ka yi taimama a kanta ba matuƙar dai ƙurat suka ce ba ta yi yawa sosai ba in ƙuran na da yawa to za ka iya za ka iya taimama a kai Eh, amma in ba ta da yawa to ba za ka yi taimama a kanta ba Eh, saboda haka tabarma ah, asali wannan ƙura an ka kalla Mm. wala Allah ta yi datti da yawa ƙura ta hauta sosai to wannan za ka iya abin nan to sai ce wa ya juzu lil marid ya halatta ga marar lafiya idza lam yajid man yunawiluhu turaban idan bai samu wanda zai kawo mai ƙasa ba an ya tayammama bil jidari ya taimama da gini bangon gina almabni wanda aka gina shi bi tsubi da ƙunƙu ko bulo annayi wanda ake kwabawa mutum ne bai da lafiya kuma bai iya tashi an gane balle kaga a yi magana alwallah da sauransu to yanzu yana son ya yi taimama kuma inda yake babu ƙasa kuma babu wanda zai ɗebo mai ƙasar daga wani wuri ya kawo masa na batar an gane to ya samu ya shafi bangon gininsa wanda aka gina da ƙunƙu ko bulo na laka ba na subinci ba shi yasa ya ce maka annayi irin laka wadda in za a yi gini da ita ko za a yi bulo sai an kwaba ta ko can kawai za ka ga haki ake sa mata sai ta ne na sosai za ka ga wasu ma ba ma kwaɓi ɗaya suke yi ba suna biyu uku sai an jika ta sosai sai a yi bulo da sauransu sun ce ta fi ƙarfi ko? aw bil hijara eh ko kuma a ginin an yi shi ne da duwatsu tunda can baya an ce an yadda kai taimama da dutse to sai zan ginin na dutse ne ba na bulo ba ne to shi ma zai iya taimama amma ga sharadi idza kanat gaira mastura ginin nan in ya zan ba a suturce shi bil jiri da karmata ko ba ko abin da ya kama da shi kamar fenti da sauransu yadda an kai ginin yana nan haka nan ba ya mata filista ba ko ba ya mata fenti ba da sauransu ba a dai suturce ta da wani abu ba ko irin wannan da makamantansu yadda an ka yi ta tana nan haka nan to zai iya taimama a kai eh eh Mm. Mm. ba a taiba ba da shi saboda an juyar da shi daga asalinsa amma ya an ɗebo shi a matsayin shi na karmatako to shi kenan da yanzu dole sai an canza mai suna idan ka ɗebo shi a garinsa ko wannan duwatsun nasa to wannan hukuncin shi hukuncin ƙasa to wannan sai ka yi taimama da abinka amma aka kwaɓa shi aka shafa to ya koma wani abu kuma yanzu sunansa henti henti ake kiransa eh ya tashi daga karwatago eh na'am ruwa na an kasa masu tsarki na'am ruwa na an kasa masu tsarki an ka hawaya shi ba a sa mishi wasu chemical ai ba ruwa ake kallo ba juya shi din daga asali a gani yanzu ai ya koma fenti ba zai ba zai dauki sunan karmata ko haka kawai ba Mm. kaga ya zama ta zama mastura kenan to wannan shine Mm. Mm. to shi da zai yi magana yanzu gaggawa ɗaya kai na
wa man tayammama wanda ya taimama ala mawdi'in najisin ga wani bagire wanda akwai najasa walam ya alam bi najasatihi amma bai san kuma wurin na da najasa ba kasar da ya taimama to a ada fil waqati ya sake sallah ya akwai lokaci in kuma babu ya riga ya yi shikenan lokacin ta ya fita na yawwa to haka gina da sauransu tambayarka ko wani wuri wadda asalin ne abin da ka yi taimama a kansa akwai najasa to za a sake sallah in lokacin sallah din bai fita ba an gani na
in kuma ya fita shi kenan na
ba sai an sake ba ka ce mai wala?
aka rama kaza irin waɗannan galibi mutum zai iya sani sai waɗanda sun kai aiki Mm, amma inda an da karancin ruwa mm, sai a samu kwata da ta taru sai a kwaso a ɗebo sai a jika ruwa mm, a jika ƙasa a kwaba mm.
sai a gina da ita Mm, to ai ita kwata kawai kwata asalinta ne ba wai najasa ta shiga ba za a ce mata najasa ba kai tsaye na
sai in ya za akwai fitsari da wasu abubuwa da kashi a ciki na eh amma in kwata ɗaya ce tarkace ne na datti da sauransu to kaga wannan ba za a ce kai tsaye na jasa ba ne sai in an san garwaye yake da fitsari ko kashi na to sai a bashi wannan hukunci ai shi yasa ya ce walam ya alam kaga in yana sane kenan ba zai yi ba na Yawwa, to nan yayi bai sani ba sai da ya gama sallah na sai sani ya zo masa sai ya duba in lokacin sallah na nan sai ya sake na
in kuma lokacin ya fita kuma shi kenan na
babu komai tunan za mu kwana sai mu tashi wala yi kura hutayen mu biturabin Hmm. wani sati sai a ci gaba insha Allah kwai tambaya? Hmm? To, amin, amin, malam. To, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.